إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a markas ahalus sunna al jama'a wanda ke angol karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na jumadal akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da 21 ga wata na biyu shekara 2018 yau insha Allah muna cikin zamili time na alwajiz fi aqidatu salafus salih darasi na 30 ina gani darasi na 30 daidai a sati da ya gabata karshen karatunmu dai mun tsaya a fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda anan muka tsaya sai kenan zamu tashi aqidar ahlus sunna wal jamaa akan wannan mas'ala ta soyayya ko kiyayya wane ne ya wajaba ko ya dace ka so kuma wane ne ya dace ka ki ana so ana ki ko ne in za ka so ka so don Allah in za ka ƙiya ka ƙiya don Allah akwai wanda aka ce ka so dole akwai wanda aka ce ka ki dole son wanda aka ce ka ki laihi ne kin wanda aka ce ka so laihi ne sai ce wa ahlus sunnatu wal jama'a يقسمون الناس في الموالاة والمعاداة إلى ثلاثة أقسام أهل السنة والجماعة سنة ربا متاني وجن سو ko ki sun raba mutane gida mutane kala uku ne awalan na harko a cikin kashin uku man yastahiqul wala wal hubba al mutlaq tun wanda suka cancanci a jibinci lamarinsu kuma a so su so mutalaki kuma haka wulaya mutalaka kurin lazim ka so shi ka yi soyayya da shi wayannan soye wannan kashin ya ce humul mu'minun allazina amanu billahi wa rasuli wa qamu bi sha'airid din mukhlisina lahu wanda suke da haƙƙin soyayya mutsalaka da wala'i matsal mutsalaki su ne wa'inda suka yi imani alhumul muminuna masu imani allazina amanu billahi wa suka yi imani da Allah da manzo na Allah wa qamu bi sha'irid din kuma suka tsaya suka kula da dukkan manya-manyan alamomi na addinin Allah mukhlisin lahu kuma suna masu tsarkake addinin su ga Allah ya kawo fadar Allah subhanahu wataala qala Allah ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi hum al-ghalibun kenan ya kawo aya ta ma'ida abinda yake bayani anan madogarar shi ta soyayya mutalaka haka wala'i mutalaki jibinta mutalaka fadar Allah subhanahu wata'ala alata inna ma waliyukumullahu Allah ne yana hasare yana kebance waɗanda suke masoyan kukurin kadai ku ana magana da zuwa da masu imani inna ma waliyukumullahu waɗanda kurin suke waliyanku masoyanku shine Allahu wa rasulu Allah da manzan shi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani su ne ya dace ko ya wajaba a kanka ka yi soyayya da su sai wanda daga cikin aikin masu imani ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zaka kuma su ne masu tsaye da sallah suna ba da zakka wa muraki'un nan siffanta su da yawan ruku'i da yawan ibada duk nan akwai wani asar wanda bai tabbata ba wanda ake kawo yawan magana sayyidina ali ne radiyallahu anhu iya sallah wani mai neman bara ya zo iya cikin ruku'i a iya cikin ruku'in ya zago ya meka mishi wannan asarcin bai tabbata ba wannan kurin daga cikin ayyuka siffanta su da yawan wa'annan ruku'i iya daga cikin aiki na sallah ana ambata wani aiki da bangaren shi kiran siffan mana ɗaya daga cikin halayensu yawan sallah kurin a takaici wa man yadda wallallah wa rasula wanda ya jibinci Allah da manzan shi kine zamanto Allah da manzan shi wallazina amanu da masu imani su ne masoyan shi wannan kiran su ne Allah ke yabo ta su cikin layin ƙungiyar shi tufa inna hizaballahi mul ghalibun lalle runduna ko ƙungiya ta Allah su ne masu rinjaye kenan nan Allah ya yabi waɗanda suka keɓance soyayyarsu ga Allah da manzon shi da masu imani shine hujjar shiga ta maganar kenan wajibtar soyayyar mai imani saniyan tunda ka kuma ce asalin magana tana magana an raba masu imani kala uku kala farkon sun karbe masu imani gangariya tantagariya saniyan akwai bangare na biyu man yastahiqul wala min jihatin wal bara min jihatin ukhra mutun ne shi wayannan wani nau'i na mutane sun cancanci a yi soyayya da su ta wani bangare kuma wal bara min jihatin kuma ta wani bangare ya kamata a yanke alaka da su a kisu kenan akwai masu gama hali biyu na so da na ƙi a tare da su suwa ne ne wa'annan wanda suke da hali biyu hun usatul mu'minin su ne masu imani musulmi ne amma masu abin Allah fatashtamiru fihim al-mahabba wal adawa akwai bangaren soyayya a tare da su don masu imani ne kuma da bangaren kiyayya don suna saba ma Allah don saban Allah da suke yi yuhabbuna lima fihim min al-iman wa ta'ati wa taqwa ana son su a wani bangare zaka so su dalilin imani da ce za ce da da'a da abin za ce takawa abin da Allah ke so bin dokokin Allah ta wani bangare kuma wayubgaduna lima fihi min ma'asiyati wal fujur kuma yubgadun kuma za a kisu ta wani bangare lima fihi min ma'asiyati wal fujur saboda irin abin da yake tare da su na saban Allah da fajirci allati hiya dunul kufr wa shirk fajircin da bai kai ba shirka ko kahurci misal al-muslim la'asi allazi khalata amalan saliha shine misalin musulmi mai saban Allah wanda ya gama aiki na kwarai wa akhar sayyi'an kuma da aiki mara kyau musulmi ne akwai wani bangare amma ya saban Allah iya nan musulmi ba ba kawuri bane ba in dai aikin bai kai ga kahurci ba wallazi yuhmal ba'd alwajibat wanda kuma yana sakaki yuhmil ba'd wajibata mana yana sakaki da wasu abu wanda yake wajibi ne kai shi baya kulawa da su wa yaf'alu ba'd al-muharramat allati la tasilu ila al-kufr yana aikata wasu ababe da aka haramta amma haramcin su bai kai ba bangare su kai su kahurta shi gaba daya fa amsalu haula irin wa'annan musulmi masu saban Allah yakunu lahum min al-muwalati bi qadri ma yazharuna min al-khair suna da wani haƙi na soyayya gwalgwadon alkhairin da suka bayyana yake tare da su za ka so su gwalgwadon alkhairin da yake tare da su haka kuma wa min mu'ada bi qadar ma yazharu min min shar haka zaka kishi ta wani bangare dalilin ina wani aiki mara kyau ba dai sama ibn gaba daya za a tura shi gaba daya kuma soyayyar bangare da nake da ita ba san an ci abin ba san fursan ba kamar ina wancan kurin a sosa gaba daya su wannan bangare rabi da rabi ne kamar da ke rabi rabi a wajen Allah da imani kuma da saban Allah da shi na aƙida da sunan jama'a don saban Allah bai hudda ka daga cikin layin musulunci sai dai musulmi da ma'ana da saban Allah sai ya ce ya ce kama ya ji munasatu ha'ula wa adamu sukuta ala ma'asin kamar yadda yake wajibi ne irin waɗannan mutane dole irin waɗannan mutane dole a musu nasiya a musu nasiya su bar aikin da suke na saban Allah wa adamu sukuta alama asim kuma wajibi ne mana ba za a yi shuru ba a kyale su su ci gaba da abin da suke na saban Allah don suna masu imani dole a musu nasiha a yi ƙoƙarin maido su hanya bal yi umaru na bil ma'aruf wa yi hauna anil munkar a za a musu umarni da yin aiki na ƙwarai kuma a musu hani ga mummunan aiki wa tuqamul hudud wa ta'zirat alaihim kuma za a tsaye da haddi in suka yi abu na haddi ne na shan giya ne na zabu nake na zana ne za a musu haddi kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yayi haji ga wasu hannun zina ayi a cikin wannan al'umma hannun zina ayi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama bai kore musu ba imani da musulunci dan sun yi wannan aiki na alfasha har ma ya ma wasalla kenan wa tuqamul hudud za tsaye da haddodi akan su wa ta'zirat alaihim da mai ta'azir a wa mutum ladabi abinda bai kai ba haddi mutum ya taka wata doka ta Allah babu haddi a kan shi na kisa ko bulala kaza amma ya taka doka ta Allah wannan mai ta'azir yanzu misali lalle a musulunci idan mutum aka tumi mutum da wata misali za mu iya kama mutum da mata da ba tashi ba a wani gida mun san musulunci ya ce ba a yin haddin zina sai an kama su turmi ta ɓarya tare ko mutum hudu to amma za mu iya gama wani za a iya kama wani musulmi a wani gida da wata ba a gaba abinda ake nema a ya haddi to za a ce tunda ba a kama shi ba turmi ta ɓarya shi ke nan ta shi a wannan ma shiga kaɗaita da matan mutane ko mata da ba ta ba a wani gida ɓanna ce musulunci bai barin haka irin wannan shi ne ga me ya kamata a mai na ladabi duk da ba kama hujja ba karara ta haddin zina amma an kama shi tabbas da mata da ba tashi ba a gida a keɓance a wani wuri wanda aza iya aikin banza to a nan babu haddi irin wancan haddi amma akwai ladabi shi ta'azir za a kama an bulala shi bulala biyar goma da yawa a cikin mutane a yi bayanin shi gabin da kama shi iya yi ko da wani abu ne da shugaba ya ga kamata a mai zai zama to ladabi gare shi shi ta'azir hukumci hukumta mutum wa mutum ladabi da abin da bai kai haddi ba kenan za a iya mai ta'azir an haddi ya kama a mai haddi in wajen ladabi ne a mai ta ladabi wajen ladabi a hausa kenan san ladabi a dan taba shi amma za ka yi kasuwar misali abin da kashe nan duka da ladabi za a wa mutum tsoratarwa kenan wa tuqamul hudud والتعذيرات عليهم حتى يكفوا عن معاصيهم sai da musu haddi a musu ta'azir don har su kame su hasa wannan abin da suke na saban Allah wayataraku sayatim kuma wayataraku sayatim wayataraku sayatim su bar abinda suke mara kyau kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rajulin ismu abdullah wa kana yulaqab bi himar wannan abin kamar yadda a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci ga wani mutum mai suna abdullah mai laqabi himar me yawa kana ga abdullah inda ma utiye bihi wa huwa sharibul khamar sharibul khamar an zo da shi iya shan giya ya sha giya fitina ce annabi yana raye amma ga himal ya sha giya a cikin haddi ana ladata shi sai a cikin sahabbai wala'anahu ba'adu sahaba sai daga cikin sahabbai Allah tsine maka kuma ce mutumin banza ya la'ance shi faƙala sallallahu alaihi wasallam la tal'anu fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasula wannan ruwaya Imam Bukhari ya kawo ta amma zalla ya musu kashe ya tsawatar da su kakkula an ce shi ya ce na rantse da Allah bin san wani ba a kan abin abakan abdullahi illa na san shi da san Allah da manzan shi kaga kenan saban Allah bai tura shi kun fitina ce kura fitina ce ta shedani yaudara ce ta shedani kura amma ba bai da imani bane ba gaba daya iya san Allah da manzan shi kuma shedan ya rijaye shi ba ka yi ma'adan ba kenan magana saban Allah yan uwa wani abu ne wanda ba mu iya alfahari akan shi ya ce shi ya tsere mashi ɗani kuma rahama ta Allah ga bayi shi sa Allah yake sauƙaƙa mana aka ba mu damar tuba kuma da yi wa laihi mataki-mataki saɓanin aƙida ta khawarij masu kurin cewa da ka zina da ka ƙarya da ka sha giya kurin kaka hurta su zahir da kake na kurin da ka kurin da maudan ka suka wa addini fasara wannan shine hadari kaga dai nan yayi shakiyar hatta kai da shaidu za a mai haddi amma manzo Allah ya ce ka kulance shi da gaba ga wata cikin wanda za a ma haddi wanda ta ana buga mata dutse jini fatsa yau doshe umar ne isa mata wallahi ta annabi ku shi duk da zina dai haddi ne ake mata amma na bihar maganar la'anta wata ruwa na muka cewa kanku taimaki shaidan kan ɗanwanku kanku na ci ɗanwanku da ana mai haddi ya layi za ku taimaka ma shaidan a kan shi ne annabi ya hana kenan nan ya kama kan manganu ne cewa zai kenan mutum za a samu mutum da imani amma shaidan ya yaudare shi ta kenan kanku kore shi gaba ɗaya a yi ƙoƙarin janyo shi ka hudu shi da cikin daɗa ta musulunci kuma ka ayi abin da zai mana zai bitar shi gaba daya a yi kokarin mai doshi a mai nasiya sashi hanya kuma iya nan za ka ƙi halin shi mara kyau ba ka bashi goyon baya ba ka ƙyamaci aikin shi amma wannan alaƙa ta musulmi iya na musulmi ɗan wanka magana kenan ya ce wa ma haza tare da wannan magana da manzana sallallahu alaihi wasallam yayi ta hana la tal'anu ka kulance shi kuma zan haikama da rantsuwa fa wallahi na rantsa da Allah ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah rasuluhu na rantsa da Allah ban san wani abu ba gawa ne sai na san da cewa iya san Allah da manzon shi wa ma'a hada tare da wannan matsayi na shi iya san Allah da manzon nashi amma faqad aqama sallallahu alaihi wasallam alayhi alhadd manzon Allah ya tsaya da mai haddi na shan giya amma haddi wannan shine kenan mutumin da zaka so shi ta wani bangare ka kishi ta wani bangare dan dama yace baka mutane kala al-sunna wal jamaa suna kasa mutane gida uku wanda zaka so kurin ido rihe gaba da san fursa iri ta madari don zaka mai ki rabi ki rabi soyayya dalilin soyayya ta wani bangaren imani dalilin ki ta wani bangaren aikin shi da yake sai na uku salisan na uku man yastahiqu al-bara' wal bughd al-mutlaq wanda shi kuma ya cancanci yanke alaka da ƙiyayya mutalaka kurin makiyi ne kuma ba magana san shi su wane ne humul kuffar al-khulas al-khulas eh su ne kahune tantagariya al-khulas eh kuffar al-khulas kahune gangariya alladhina yazharu kufruhum wa shirkuhum wa zindaqatuhum sune wanda zindaqatuhum sune wanda kafircin su ya bayyana shirkar su ta bayyana a hili da zindikancin su ta daga addinin aikin su a hili ya bayyana wa al-ikhtilaf ajnasihim wa anwa'ihim dukkan yanda jinsin su yake wannan kabila ne wani irin aiki ne yake yi wannan in dai aikin na kafirci ne ko shirka ce duk ɗaya ne min yahud wani nasara cikin yahudawa ke cikin nasaru ke mushrikai ne gangariya a wani mulhidin da masu yan mana masu ilhadi masu aiki na kahurci da ce walwasanayin da masu bautar gumaka ne walmujus da masu bautar wuta walmunafikin da munafukai walmutakabbirin na Allah da masu girman kai akan bin maganar Allah أو من تبعهم من أصحاب المذاهب الحدامة والأحزاب العلمانية علمانية wannan ya da ya ce maka magana kawai ta tagariya duk nau'insu ya shi ne maka nau'insu ga sana kenan yahudawa nasaru ne jins nau'in aikin masu bautar wuta ne masu bautar gumaka ne munafukai ne masu girma da wani irin wannan dai da madin masu bin wayannan daga wasu hanyoyi masu rushe addini da ƙungiyoyi na ilmaniya masu cewa kurin ba wata doka ta Allah kurin mutum na iya magan shi doka mana masu ganin ana iya bautar ana iya ba mutum hukumci duk littafin da Allah ba duk ɗaya ne littafin Allah masu halitta shar'anta wata shari'a ba ta Allah ba yace wa hadha al-hukm yantabiqu aidan ala man fa'ala al-mukaffirat min al-murtaddin almansubin islam wannan hukuncin da aka wadi na kahuri gangariya dole ka kishi yace su ne wa'anda wani hukuncin yana hawan alaman fa'alar mukaffirat min almurtaddin duk wanda ya aikata wani aiki da yake kahurta mutum wanda aiki ne na ridda masu ridda almansubin al-islam wanda suka dangana kansu ga musulunci musulmi ne amma ya yi aiki na kafurci shi ɗarda iya masa mishi iya sallah ko iya azumi wani hama zai mamaki ya za a yi mutum iya sallah yana azumi ya kawurta shi kamar suke hudi ya ce kawo kurfi na ƙazimin na waƙasar islam kamar wanda ya haɗa cikin wani aiki wanda yake warware musulunci naƙasar islam da abin da kai daga cikin naƙasar islam ko ƙaretar da annabawa ko wulaƙantar da alƙur'ani ko inkari ko musu da abin da shaɗi abin da sai ka aka same ka da su ko izgili da addinin Allah ko ganin shaɗi ba ta Allah ba ta ce duk ɗaya ce duk wannan iya cikin abin da yake warware kalmar shahada da kai wanda maganar da wasu ke yi na cewa duk wanda kalmar shahada shikenan mutum iya sallah iya azumi an ce mai kahuri ga alƙisar usama a usama an mai zargi dan bai gaba mutumin ya kalmar shahada kuma bai gaba ya wani aiki da ya bayyana a gare shi na kahurci amma mutum yakan iya kalmar shahada amma ya yi aiki wanda yake na kahurci wa minan nas من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ألا يقول ما هم المؤمنين يخادعون الله ورسوله Allah ce wa minan nan cikin mutane mai yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir akwai masu hudi mai imani da Allah mai imani da ran lahira amma Allah ya kore wa mahum bi mu'minin Allah ce ba masu imani bane ba yukhadi'una rasula suna yaudara Allah da manzon shi ne kaga Qur'ani ne ko kuma ce karka fitin ba da imani kuma kasar dai wa kafar ba da salami mun daga sunan qur'ani Allah ya kawurta bayan imani ya hudda daga cikin imani bayan an yi lafasa an wadi kenan akwai na baka imanin baka Allah bai an bai an wani da shi kenan a takaice mutum zai wani aiki yana zaka yi arwalla ta warware haka mutum zai kira musulunci amma musulunci ya warware sai haka magabata suka kitabu ridda tuna magana mai iziya yayi irin kai sama su mutasalin irin su a shifa duk dai magabata magabata sun yi littafi daga wata kwata maza ba wadanda suka shahara dole mazhabobin sun yi littafi na ridda kuma an ja hankalin musulmi shine ke ridda wanda musulmi ne he wani aiki da ya warware musulunci shi kenan mutum kakka yaudaru da maganar kai musulmi ne ba ka hurta ka illa kuma can baya bayani ya gabata kuma kai ma mai ka hurta wala kai hattara ka yanka ka hurta mutum ka ce wani kai ana muhimmi bayani akwai aiki kaza ka hurci ne kaza ka hurci ne akwai uzur ka suke gittawa mutum to kai idan ka tabbatar da kana iya cewa aiki kaza ka hurci ne kaza ka hurci ne amma ka kai gaugawar ayyana wani kai ka huri ne shine ke da matsala ba he bayan bincike na kwarai za ka iya dangana ma wani kai ka huri ne amma an ce riga ta ba wuya duk mai kaza ka huri ne ai da yake gare shi an haka ya ima ga dama ta banza shi ba kawai to Allah sani shi Allah ta hakika na abun shi dai ake da kawuci ne kenan in ka mun ga dama kama Allah na kai na gaba mutum ta wahala ta kare kanshi amma ana ajirowa aiki kaza aiki kaza kawuci ne kaza duka ba za ka ga dama shi shi a niwa ni kaza uzuri na kaza ban ga wannan kullun ka gaba kanka wahala akan shi ka tabbatar da abin da aikin ka hurci ne ka rage gare shi ai nake mai uzuri shine yace aw ashraka billahi ta'ala fi ibadati ahad min ibadi kenan ko gangare a hili ya hada wani da Allah cikin ibadar da yake iya kiran wani yace aw sarafa aw sarafa lahum naw'an min anwar ibada ko ya juya wani abu da Allah kamata awa sai ma wani Allah misali irin an sani sarai iya da cikin ruyin addu'a wal ibada addu'a ita ce gangariyar ibada annabi ya kira addu'a da ibada kuma addu'a ma tana cikin gangare duk da cewa lafazin addu'a mukhul ibada bai inganta ba kalmar mukhul ibada amma addu'a mukhul ibada wannan ya tabbata kenan tunda addu'a ibada ce kenan lokacin da kake kiran wani Allah aljani ne mala'ika ne su ce ruhani ne to kaga nan ya cikin rashin sanin tauhidi jahiltar tauhidi ta kai mutum iya ikirarin musulunci har ma malami ne iya karantar da addini har ma shine wa'azi ne amma bai ka aka ba ko bai ga layin ka kira wani wani ruhani akan biyan bukata raƙowa ilime hakakaya ilime damdaya ilime jabara ilime ire-iren wannan sunaye da suka shahara su da sunan ruhanai a wajen malamai suna ga wa'ina ai wasu aljannu ne wa masu imani haka ake cewa su ruhanai wasu aljannu ne masu imani za a baka wurdi ka rinka kiran wannan ruhani akan biyan wata bukatarka kaga wani a cikin kwata-kwata jahiltar addini a hili karara saboda yoshe kai musulmi za ka halitta ma kanka ka yarda da a kirayi wani aljani ba maganar ba aljani wai mummuni ko mala'ika jibril ka kiraya ko mika'il israfil malaka duk wanda ka kiraya a wani malakun su ne manya a cikin malakukun to ko wanda malakun ka kiraya ba wani ba aljani mai imani in ka kiraya malaka jibril kan biyan bukata ka wuce ne ba a kiran kowa sai Allah babu wani mala'ika dan girman shi dan matsayin shi da yake ɗaukar haƙƙin Allah kowa bawa yake na Allah na ke na Allah bai tarayya da kowa kai ka ce la ilaha illallah eh wannan shi ne matsala da muke samu a nan wurarenmu da ta zaka littafi wani shi matsalar shi kuni ya ga littafi da larabci an rubuta lakani da suna ruhanai da wasu ɗalasamai kun da shi ne tun da ya ga larabci littafi ne ga shi littafi cikakke larabci kuni ya ƙare bai ka bai kawa a ka da cewa littafi ne na hallaka littafi ne aka nan tsubu an buga su a tunis an buga a morocco an buga wasu a masar ba komi a cikin illa ka huci karara wallahi ka huce mu Allah kiran Allah kiran sunaye wasu Allah aljannu ne da wasu ayyuka na na banna na galakani a sa wannan mala'ikan ko a sa wannan ruhani a sa sunan mutum dan a halaka shi sunan mace ne sunan kaza ne a bude aya ta qur'ani a daga sunan a hakuri ko munjaye a sa sunan wani wani a sama wani a kasa to wannan ana nan yau suna yi irin waɗannan sun hayo suke faɗa da alisunna maimakon su gane gaskiya su tsira wasu tsira a su ɗauka suke wani abu yana adawa ba su ganewa neman tsamo su ne ake daga hallaka don me a wani duniya me ka tara duniya ka tara duniya ka tara kuɗi da haram ka kawurce ma Allah ka tara duniya ka mutu a banza ka tsaye wuta me yan wani shi lalle akwai abin duniya akwai abin kudi har ba wace dan wa dan wa cikin wani mutanen Allah ya sa iya da rabo shi tsakanin Allah yake cewa wallahi bai taba kawowa a ka ba da abin da ake in dai aka yi da Qur'ani zahi shi babban aikin da ce shahara lakanin shi a lakanin ya za a yi kana son wata a janyo hankalinta ta so ka dole don shi cewa da ƙur'ani yake ayin ƙur'ani ne laka da ƙur'ani ke sawa yake yin abin da yake sadabarin shi sai ya sa ya kada sama ta yarinya ko ya dole kun ta zo hayin da kai da ita ya ce mana wani ce na sami kuɗi wallahi ce na tara kuɗi Allah ka ce na tara kuɗi ya ce kuma ni ya ce wallahi ban taɓa kawa a ka ba da mai wani wa'azi na amfani kan wannan mas'ala Allah sai ya ji cewa wallahi bai taba kawowa ba aka da abin da yake lahini saboda Qur'ani yake kuma ce wallahi yace ya fa'inta kuma na bari wallahi ta ya bari wallahi ta har a cikin abin da yake tada mai hankali wanda bai manta cikin mas'alar ya ma wani irin wannan abin ta kai ya ma wata yarinya ciki shi yace haka abin da yake damun shi cikin takun ka tuba ga Allah kurin kai bayani cike nan kwai to kaga wani irin su irin suna nan har yau maimakon su tsaya su fahimci kira na ahlus sunna ba kira bane ba ake na adawa da kai da bata maka suna kira na ake ka tsira wani ya tsira ka tsira da imaninka mutane su tsira da imanin su su samu shiga aljanna shine gurin kiran ba na kira bane ake ba na adawa don ga kiran ya ahlus sunna ga na a neman ake a gyara abu ne wanda mun san shi a cikin Allah hudda mu muke fata Allah tsame sauran jama'a kada ki abu na abu na adawa kurin ayi wa'azi dan ga yan wa kaza wallahi nema da ake a tsira aka ce a gurin tare a tsira a tsira tare shine wallahi amma babu wani abu a cikin wani littawan da yawa kurin ka huce ne karar ga Allah ka huce ne iri ka kira sunan wani mala'ika ko kira sunan aljani da sunan ya biya maka bukata yawa da yawa da yawa ne ba wani boyawa ta ki ya rauka ilu ya haka ka ya ilu ya dabda ya ilu haka wurin jikewa ba wani boyawa ba wata shubha akan abun wallahi ba wata shubha kiran wani Allah da karara to ina bambancin ka mai da mai kiran lata wal uzza bambanci da mai kiran lata da uzza ya san Allah shi ma shi ma ya san da Allah su abu da kuke mamaki a sa a ce ka Allah kadai za a kiraya a bar wa'annan gumaka shi zai ga matsala ce aj'al alata ilahan wahida ina da rashin wajen su kuma mamakin su to shine an zama su da mutane duk wanda bai fahimci ba kiran sunna wanda yake da kira aiki da tsubbu ji yake yi ba a kiran Allah kadai an san biyan bukata ta kiran irin waɗannan ruhanai ko mu ce aljannu ko wane ne iya ga sai an gama da lakunna na neman biyan bukata a wannan hanya alhali Allah ɗaya ne mai kira ku ne kiraye shi duk wanda ka kira ba Allah ba ko mala'ika ko wani mai annabi ko wani manzo ko wane ne ba waƙin Allah ba mai haƙƙin a mai wani abu da ake ma Allah don musan da washe jigon imani Allah shi ɗaya ne tilo bai da aboki ta kowane ɓangare da ya ce wani kullum kufa wani had ba shi da wani abu da Allah yake da shi haƙƙin Allah ba wani mai irin wannan haƙƙin don matsayin shi don girman shi babu kowaye ba waƙin Allah shi ne kenan au sarrafa lahum nau'an min anwal ibada kenan ko sarrafa wani abu daga cikin abin da yake na ibada ne sai kama wani Allah ya kaka du'a gairi Allah wani bayan da muka yi kiran wani Allah auli istigasati bi ghairihi ko neman agaji zaka tankari bala'i misali mota ta kubce kun tankari wani rami kun kai kiran ya Allah ya Allah ya Allah to ya kira ya shehu ya shehu no suke yi wallahi a cikin aqida ta suke kayan hakiran sunna su suke ba matsala bace ba ba su ka a kama da kiran wannan Allah haɗari ne ji suke kawai shi ne mahanya ya yi kusa da kai wannan wa masu jama ga alaran ma yake baya wani labarin agaris misali ne na mutanen da tsohuwa ce iya sun ji ala sun ji agaris aka yi wata atak sun an kan hari wata kwamfani ta cikin agaris a wannan lokacin sai daren aka yi karin obi daren tsohuwa ta kiciya ya da aibin ga ranar ka ya da mini ga ranar ka take ce tsohuwa ka ce Allah ka kai Allah Allah Allah ta kuma shi ya ce kira Allah mu tsohuwa ta kai Allah mu ta kauye shi ta ce wa da mini wai wai Allah ke wai da mini annabi kenan annabi ga ranar ka ta kira annabi kenan wai wai zo ga ranar shi kafirai wa nake tana neman kariya gare shi na amina gara naka to kaga wannan kaga akwai kuma tsohuwa ce ta kusa mutuwa cikin addini ta kusa mutuwa ta yi cikin addinin ta kusa mutuwa ba ta san me ma'ana tauhidi tana ga wani zai ta kuma bice mata kira Allah ta ga matsala cikin Allah shine wawa kai mun ka cika mun ku taba me shi tana kiran wani na amina idan wannan iya cikin aqidu in wanda kiran Allah Allah sa Allah ramu Allah godiya amma Allah godiya da wasu kiran sunna na farko Allah wallahi da yawa Allah ya da cikin duhu abu ne aka aka tashi kuma a kama a kama mai ma wa'azin mai gaya ma Allah shi ne ake shi mana tare dan uwa zama gashi na cikin iya kallo na accident suka yi da mota ya ba wata wata wata labari muna mota ta kafa zuwa muna Allah Allah Allah yi ta tunda kuce da amina da bata haduwa ina kuce da kuke tidi da bata haduwa wajuwa ya ce masa ya ce Allah Allah Allah ka tunda kake sidi ko shehu da bata haduwa kuma ba kwa ka bata ka ba ana kiran Allah da wannan malamin rashin asalin a Nijar a talabijin kin Nijar ba ta wadda ba a tele ya radio kirkiri da kallon malami na addini wanda ka misali ne cikawa ya ce mana misalin ba ko zai da shi ba akwai da bisa amince da shi kuma shi ya ga haka ne mutumin wanda suka jawo wali dan nasiru ko ina da kuna shi a cikin wasakin ku wali dan nasiru kana misali ne malami ne mai katar addini limamin juma'a ne tsoho ne ya kashe kasa bayan a duniya tsoho ne mai kiran kuma da ne kuma da awace yake yake kar misalin iya su kan ahlus sunna kan su bi sayyidan awaban iya kar misalin ka karama ta wali wali dan nasu suna ta da almajirin shi almajirin sun sun ji suka je sama ruwa saboda wali taka da karama suna ta sama ruwa shi ya shi ya kira shi ya bayan wali nasu in ya taka ruwa shi ma ya taka iya wali dan nasu wali dan nasu iya taka ruwa wali iya taka ruwa sama ruwa shi ma ya taka sama ruwa iya kira wali dan nasu karshe dai sai wai wai wai shaidan ya raya mishi kai kana kiran dan nasuru shi ya kira Allah kira baka kira Allah ma wai shaidan ga shaidan ga jo wai shaidan ga mai tawhidi shaidan ga mai tawhidi jo bayan fitna kin shi fitna kin shi ta imani ta ga mai haka nan ta cewa kai baka kira Allah ma mun san fitna ce ta ta Allah mutum ta gaskiya ya koma sai ya fara kiran Allah a ƙisar wai iya kiran Allah kuma sai limin cikin ruwa sai wani wuf wani na sai ya kamo shi yau mai aka yi a ba ku ta ko na mai aka yi a gaskiya shehu gani na yi saboda kai kana kiran Allah nema in kira Allah waye to ta wasaka wasaka yau da ba ka sani ni ba sani ba sani ba kai ba ka sani ba ka sani ni ba sani to wannan abun ka wai shi yanzu misali ne yake kawo mutane na misalin kiran irin wannan a halin bukata a halin matsala ka kira wani Allah shi ya ga daidai ne kuma da gina ne in wani an ba rabo ba ya za a fahimta addini da wani hanya ta irin wani mutanen kuma abin da adana ya kuce a labari ne a talabijin ta nijar kuma yanzu cikin wasu sarkin biya na hannunmu kuma da masarar ne gashi nan kirkiri inda da ya kace ko an musu ko shari'a za ka musu kirkiri wani iya ganin wai an kira wani Allah an nutse amma an kira wani Allah an tsira an nasuru haba shirme ne ba gaskiya ba ne ba Allah kiyaye to irin wani wasu na da yawa cikin al'umma neman da yawa a watsayi ko aka abu ya zama cikin gurin ya shehu wani kama suna shehu wani kama kama suna amma dai kurin kalma ya shehu wurin waduwa an santa to shi ne wa ake bada misali yanzu katin kare rami katin kare haɗari kana ya shehu yawa ne ne yawa ne ne kuma ya kauce direct kasan da zaku ya mutu ya bata wani Allah ya kira wani Allah don ibada ce ba kiran ko sai Allah ya mutu kira ya kira wani Allah har ya ta ya haɗari duk wanda ya mutu ya kira shehu ko wani wali ya je jirgin huce lahira ya gama yawo an ƙare shi na haɗa abu ka san kama sunan Allah kuran eh Allah kuran kama Allah kuran eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya Allah ya Allah ka kwanta kai ma kira shehu haba shi wancan dan wani yake ce mata to ke wance ba shehu ya mutu ko shehu da ran shi wannan mota ya zai da ta mota ce dito da kaya ta haka e to ke ba magana ba wai shehu a da da ran shehu ya zo tsaya ya ga mota dito shi ma dai zai ta danne shi shi ma wuya shi ma ya gaba ya zama danta to sun ba mutane wani abin da na haƙƙin Allah ne irin wannan shi ne ya ce kenan muna maganar sarrafa wani abu da Allah ke da haƙƙi kaɗai a kai shi ka sarrafa ma wani Allah da ka misalin kiran wani Allah neman agaji a wajen wani Allah a wata wakul ko ko dogaro da wani Allah au wazabai ko yanka da ake yanka dan Allah ka yanka dan baka dan doguwa ka yanka dan wani aljani a yanka jini eh an yanka mai jini eh akwai masu ya sai ta jini ka san abu Allah kenan a ce eh ta jini wai to na ga masu da jini Allah na zama ya san da jini me Allah ka cewa lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin la taqwa minkum ba ruwan Allah da jini ba ruwan Allah da magana ku to kai na ga wani da makai na ma ka ce shayini ba ba Allah bane ba ana gama qur'ani da shirka eh Allah shirye da mu shirye jama'a gaba daya yace kenan awu zabai awu nazar da gairi ko kai na addawal zan yanka ma kaza zan kaza dan Allah kace zan yanka abu kaza dan aljini kaza ko dan kaza kai dan Allah nazar aw sabba Allah wa rasula aw dinahu cikin abin da mutum ke kawo cewa ko mutum ya zagi Allah ko manzon shi ko addinin Allah dan wani mutum asab a larabci sabani ya dan saba da Hausa mu a Hausa mutum zagi kace kace ka abu ubaka kanka abu kaza ka tsayin zagi a larabci sab duka dangana bakan magana ga wani eh dangana bakan magana shi ne aka tasab zagi ka gaya mutum bakan magana ke dangana wata magana mara kyau ga Allah ko ga manzan shi ko ga addinin Allah ka dangana wata magana baka mara kyau kafirci ne ka rida ko da kana sallah aw taraka salata mafruda ko ka bar sallah ta farilla kura in kari kura aw fasala din an al haya اعتقادا بأن الدين لا يلائم هذا العصر ko mai cewa addini daban rayuwa daban sallah daban wani kasuwa kuce komai addini wani mu'amala wani aiki a'a ba a gama addini da rayuwa addini daban kuma rayuwa daban aka fassara wani shine abinda 'yan mulkin mallaka na horko da wannan manuwa suka turo 'yan mulkin mallaka yaransu a ciki akwai wannan aƙida ta yadda za a yi wa'annan da za ku je yaƙa balle lokacin aka turo a yi a yi kwankirikin wannan ƙasashen afirka ta yamma irin su jaza'i da ke musulunci iya cikin abin da aka yi kwama ta hikima yadda za ku yi addinin su kai huce kai huce sallah ko ibada sallah ko da azumi kan addini ya shiga rayuwarsu wannan tun gina mulkin mallaka har yau har yau fama da suke addini kai wuce sallah kurin kaka ce kaza haram ne aiki kaza haram ne kaza ya saba doka ta Allah doka ka saba wannan shi ka shiga laifi kaga hadari kurin kai kurin sallah shi wai dan an san ba iya hana ku ya kama dabara ana san addinin kai addinin kada yancin ka kai sallah ka kai azumin ka kurin kamar kaga akwai kamar akwai ana san addinin ka ne amma sallah azumi kakka shigo sama da haka wani iya daga cikin to ka yarda da wannan aƙida cewa addini daban rayuwa daban za ka yi ƙarya ka sha giya abin da ga dama yanzu na kai ra'ayinka ne haka kaso ka ta yanzu kamar suka ce ayi musulmi mu dai ni musulmi ne ni musulmi ne non practical mai haka suka a tuwai na ga wata wani wata wata mukabala a wannan ne a France da aka yi ta da wani wai su ita ita musulma ce wannan non practical ni musulma ce amma ba mai aiki ba ke mai suke a nan ba ta sallah ba ta sallah za ta shagiya ta yi zina ta yi mata ga dama amma ta da musulunci wai ita musulma ce nan faratikar kuma musulma ce wa a can wani masu suna musulma suna a shakar irin wannan suna musulma ta modere gama batura ce musulmi modere irin wannan ne musulmi modere dan daidai da zamani ya wanda kan shawaye shi wanda ba ruwan shi musulmi ne za a je a yi zina da shi ya shakiye shi zai yi abin shi da duka abin shi zai yi kuma masalla ba yayi bai bai shi ne maka kan shi wanda shi ake musulmi modere irin shi ake zaka da mutane su zama kowa ya zama to haka nan kai ne musulmi an zama lahiya modere Allah kiyaye da wannan modere son kin da kiyaye mu ta yace kenan aw ken ko ko yayi aqida bi anna i'tiqadan bi anna ad-din la yulaimu hadha al-asr ko mutum ya sa aƙida ce ai wannan addini bai dace da wannan zamani ba muna ani muna muna muna muna lan domin daga magana addini an cika baka mu wanda Allah wannan dai daga yana magana shari'a aba da ne yana kan da ne kaga addini tsarin addini bai dace ba da zamanin yanzu ana mana mana maka wurci yace auna hau zalika ko dai makamantan wannan amma saboda adalci yace ba'ad iqamatul hujjata alai an kawo mutum hujja iyayewa haka ya tafi sama da haka ne ba bayan an tsaye da mai hujja an mai bayani an gaya mai an mai wazi sai kiya to wannan kenan ka hurce haukan shi ya ce fa'alar musulmi an yi jahidu hada nau milan murtaddin wa zoyiku alaihim to kenan akan wannan wanda aka ma bayani karara tantagaryen bayani akan matsayin musulunci akan addini ya ce ya ya tsaya kan waccan aƙida ya ce kenan ya zama wajibi a kan musulmi su yaƙe irin wannan nau'i masu ridda su kumta ta musu kan abin su salala wala yi tura kawon suna fi larabar ka a bar su su yaɗi ɓanna a saman ƙasa irin wannan aƙida ka a bar su ya ce hujja shi kan haka ƙalallahu ta'ala ya yi wa nabi jahidul kufara wal munafiqin wa ghuduz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir Allah mai girma da buwaya cikin tauba aya 72 haka cikin aya biyu zaka ta cikin tarin ya kai annabi jahidul kuffar wal munafiqin ka yaki kahore da munafukai wa khuduz alaihim ka kamar da musu magana ka musu wa'azi mai shiga wa ma'awahum jahannam na'am muna maganar cewa annasu Allah yawa manzan shi umarni ya kal kafirai da munafukai da kabrara musu kuma cewa wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir makoma su jahannama ne kuma makoma ta muni a ce ka kare ka kuma jahannama yace wa qal haka Allah mai girma da boye yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذلك الشيءء لا كتب لهم بكل من إيمان الله يتيك بذاك سامو با لا تجد قوما باك سامو متانا دا يؤمنون بالله واليوم الآخر وانسك إيماني دا الله دران الآخرة baka samun su yuwaduna man hada Allah wa rasula suna soyayya ga wanda ya kangare ma Allah da manzon shi walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko da uwayensu ne ko diyansu ne aw khiwanum ko ƴan uwansu ne aw ashiratan ko danginsu ne mu Allah tabbata wannan sune masu Allah tabbatar da iman da zakatan su wannan ƴan uwa an jero maganar uwaye iya ƴan uwa in suka hihita kahurci akan musulunci kuma akan maganar muwadda ɗan akwai bambancin maganar muwadda da maganar kyauta ihsani ga uwaye lalle a musulunci an ba da damar mu'amala da kahurai kasuwa ce wani aiki na mu'amala sauransu ba hana ba magana kuna zaune suna kagan su amma maganar soyayya ta zuciya babu ita duk kusan ka da shi ya ka irin wa'annan uwaye iya yan uwa maganar soyayya almuwadda babu ta ma maganar mu'amala kuma haka ma yi ko da kawuri ne ko da mushriki ne iya da wani haƙƙi daban a kanka na maganar ihsani da aka ɗora ma ɗaga mahi shirkar mahi kahurcin shi bai ɗauke maka mai biyayya da mai kyautatawa iya da wannan haƙƙin Allah ce wasu haifin mafi duniya ma'arufa ko musu zamantakewa kyakkyawa ta alaka ta duniya kame komi kame duk da kawuri ne wannan daban ne shi ne mahimmancin musulunci kenan maganar haƙƙin uwaye iya da girman gaske ko da kawure ne amma ba a musu biyayya kan saɓan Allah eh da sana uwaye yace bayan wannan yake cewa wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa aqidasu yarawna anna al muwalata fillahi laha مقتضيات وحقوق يجب أن يؤديها المسلم سنعك turmamuwa eh akwai turmamuwa a ƙasa da ya kawo waccan aya ta maganar ba a samu mai imani da Allah da ran lahir ya soyayya ga wanda kan gare mu Allah da manzon shi ko da uwaye ne iya ne yan uwa da dangi ne sai ya turma mu kasa yace li anna bughd al kufr wa shirk alamatu sidq al iman yace saboda kin kawurci da kin shirka wata alama ce ta gaskiyar imanin bawa a kana kin kahurci da shirka alama ce ta gaskiyar imanin mutum wa ikhlasu tauhid da alama ta tun ta gayyar tauhidi ba gama Allah da kowa wa hubbul aqida alama ce ta san aqida wa ilanul muwalati lillahi wa lidinihi wa li rasulihi wa li ibadihi almu'minina muwahhidin kuma alama ce ta bayyanar da soyayyarka ga Allah da addinin Allah da manzo na Allah da bayi na Allah masu imani masu kaɗe ta Allah da ibada kina alama kana soyayya ga Allah da addinin shi da manzon shi da bayan Allah masu tauhidi yin haka kin kin wanda kan gare mu Allah wa kashafa khutatihim kuma da bayyanar da duk tsare-tsaren ka a yace wa annabu gudul kufri wa shirk ya talzimul bugu da ahalihi domin ƙin kawurci da ƙin shirka yana lazimtar maka ƙin kuma masu kawurcin da shirka tunda kana ƙin kawurci kana ƙin shirka haka kuma za ka ƙi masu yin su wa muharabatin matasaddi lahum da yaƙan masu wannan abin da kare su kare sharrinsu wa kashe mai kuma da da tonan asiri da ba suka shirya na makirci ka tone da ba suka shirya na wadar addini a yi bayani wata hazirin min maka'idihim wa afakarihim kuma dole a tsoratar daga makaidin mushirikai da kawurai da duka irin tunaninsu kaka irin nasu a yi bayani wannan ga abin suke ne ga musulunci ga kaidin suke addini don a sani don a karewa al'umma sharrinsu ya ce wa bayanin fasadiha wa kubutiha kuma dole a wa mutane bayanin bannar aƙidarsu bannar tunaninsu da munish a ga mutane haɗarin kahurci fahana yin haka min a'ala maratib na muwalatu wal mu'alatu fillah iya da cin mahi kololuwar daraja ta soyayya da kiyayya dan Allah a so dan Allah a yi kiyayya dan Allah tukun sai shiga aqidar ahlus sunna wal jamaa yace ya rauna anna muwalata fillahi laha muqtadiyatun wa huququn yajibu an yu'addiha an an yu'addiha almuslim suna ga cewa soyayya dan Allah da kai maganar ta tana da abin take hukumtarwa in dai ka soyayya dan Allah to soyayya ka dan Allah tana hukumta wasu hukunce hukunce akwai wasu haƙoƙi da ya waje baka bada su hatta ya kamun islam wa imanu ka yi haka har musuluncinka ya cika imaninka ya cika wa yanju minan waƙufi fi shirakil kufur kuma ka tsira daga haɗawa cikin tarkon kahurci minha daga cikin abin da ya waje ba abin da yake hukumtawa alhijaratu min biladil kufur ila biladil musulmin musulmi ya bar inda kafirai suke garin kafirai ya koma tsakiyar musulmi yan wanshi wa istasana min zalik wanda aka hudda daga wajibtal ya bar garin kafirai zuwa zuwa garin musulunci al mustad'af wanda yake da rauni wace wanda koko da'awa ce ta kai shi ina ga zuwan usaimin ne amurka zuwan shi na karshe na cikin jiya allah ya kan shiga wata mai usaimin yake cewa bayan an mai babban taro a wata babban sal amurka a washington ne ma bayan ya kare ni sai ce yan uwa abinda nake gaya mu kuna da yawa anan amma wallahi kada duniya ta rike ku anan duk wanda yake ba kiran addini ba yake ba addini ba yake abu wallahi koma gida nan ba wurin zaman ku bane ba haka kwadan duniya ko da ka zamana ka shantake an san yadda shiga cikin kawure ke canza maka gaba da kai diyan ka canza maka dabi'a gaba daya kana ga musulmi ne amma kurin musulmi ne kun hoto yace sai dai mutum inda awa ce ki amma haka kurin ka kurin neman duniya kurin ana ma wulakanci ana koran kana ma guri na dalili na dalili kana shiga suna koro ka suna jiwa ka ruwa na suka tura ruwa da kankan da sunan waye yana wani wani wata ko a kama suka ba a shekara ɗaya ga mutum dubu wani suka haɗa ruwa Allah kiyaye ko shi mutum wai san rayuwa wai ko ana koro ka kana hallaka wai rayuwa wai Allah kiyaye rayuwa mi nan mutu ɗan da kamar da ya mutuwa suka yi a kan suna magana wani talauci to ka je ka mutu gaba da cikin ruga a banza ya ce bayan an hudda wanda mai rauni wa malla ya stati hijirata da asibabin shari'a da dinde wanda bai samu damar barin garinsu ba kan wani sababi da shari'a ta da shi saniyan cikin abin da soyayya da ana take hukumtarwa al'indimamu ila jama'atul musulmi ka shiga ka kwatsu cikin jama'ar musulmi wa adamu tafaruk anhu kaka rabu warewa kayi nan ayi nan kakuwaru kaku rabu wa ta'awunu ma'ahum alal birri wa taqwa kuma ka tsaya cikin ƴan wanka musulmi ka taimaka ma juna cikin abin da yake da'a ga Allah ga tsoron Allah duka aikin alheri ayi da kai a kama ayi da kai kamar shi ka cewa da rabuwa ko da ina da kan ina wani yallahi gwanda muna wuri guda mu bugi juna ma mu yi kutuho ya yi alkhairi da muwari mu zamana a wuri guda halka guda ni da kai muna tare ya yi da muware ko da muna taron muna fada da kai ya yi alkhairi da muka an kaware an kaware an kuto ne ya karu in zagi ne ya karu na haka shi ta kullum ba a san rabuwa ba a san rabuwa addini ana san haduwa a yi haƙuri da juna ya taimaka ma juna kowa gyara na shi wal'amar bin ma'aruf wannan ya adal munkar kuma ana so a yi umarni da kyakkyawa hali ga mummuna ya ce salisan abu na uku an yi hibba da musulmi ma hibba da nafsi ka so wa musulmi duk abin da kake so makanka min alkhair an kana san alkhairi to ka so shi ka tsawon musulmi kaga kana gune mai kana baka bukatar shi da alkhairi yace wa dafa shar da guje ma sharri da kare sharri ga musulmi ba kace akai ga tsira ba a ta jiwa zuci kanka ta wada kan kowa wannan akida banza ce wannan cikin akidu na banza kai ba ruwan kenan ta kalle ka sai kai ta kalle ka ta wada kan kowa wannan abu ne na ba na musulmi ba kai ma in ta kalle ka ka ta kai kan wanka ka ta kai kan wani eh kakkan fama ta kai kakkan fata ta kai kan wani والحرص على محبتهم ومجالستهم ومشاورتهم kuma zai mai kwadai akan soyayya da abin zai kai maka san juna da tausaya ma juna da zama da juna da ma juna shawara dole kai haka daga lokaci ya tayi Allah kai mu sattan sama insha Allah kuma insha Allah kai mu juma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته